السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى يكاوم يوم تقص ga watan Ramadan kuma Alhamis 1439 kuma yau 24 ga watan biyar miladiya 2018 a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji haruna danja Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa ya gafarta masa domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na shi dai watan ramadan tafsirin mu yana gudana a cikin suratul baqara wasu yan uwa sun ba da shawara cewa do Allah a karanta tambayoyi kafin a fara karatu dan yana takaita lokacin ya zama kuma masu sawa a kafafen yada labarai sun iya shigarwa ba tare da an shiga cikin lokacin su ba kuma insha Allah za mu karbi mun karbi wannan shawarar tasu wannan mai tambaya ce mala Allah ya ƙara fahimta tambaya ta anan ita ce annabi Musa alaihi salam ya taɓa zamani da annabi Shu'aib alaihi salam tarihi kamar ya nuna annabi Musa ya taɓa aure da ‘yar annabi Shu'aib alaihi salam zuwan garin Madiyana babu tabbas a game da cewa wannan yarinya da annabi Musa alaihi salam ya aure ta ‘yar annabi Shu'aib ce Qur'ani bai ce ‘yarsa ba ce sannan hadisan manzo Allah su salama ba su ce ‘yarsa ba ce ya dai an ba da labari annabi Musa ya je Madiyanu sannan kuma ya haɗu da wani dattijo bayan ya ma ‘ya'yansu guda biyu hidima ya bude musu rijiya ya shayar da dabbobinsu ruwa sannan ya koma gefe yana roƙon Allah madaukakin sarki cewa Allah madaukakin sarki ya kawo masa alheri ya kawo masa taimako waɗannan 'yan mata guda biyu suka koma wajen wannan dattijo a garin madiyano suka ce sun haɗu da wani mutumin kirki ya taimake su wannan dattijo ya ce su koma su je su kira shi aka kira annabi musa alaihi salam ƙarshe baban ya ce ya zaɓi ɗaya daga cikin 'ya'yan guda biyu zai aura masa a matsayin sadakin shine masa hidima ta shekara takwas ko kuma shekara goma annabi Musa alaihi salam ya yi shekaru goma ne kamar yadda ya tabbata a cin hadisi amma a cin qur'ani a cin hadisi kwata kwata ba a ce annabi shu'aibu bane alaihi salam saboda haka akwai malaman da suke ganin annabi shu'aibu ne akwai kuma malamai da yawa da suke ganin ba annabi shu'aibu bane domin alqur'ani bai ce shi bane kuma sunnan manzo Allah su sanawa bata ce shi bane saboda haka ka tsaya a matsayin qur'ani ya kira shi a matsayin wani dattijo eh wannan ya ce shin ya halatta a gayyaci wanda ba musulmi ba kiris wato kirista buɗe baki ta shi bai yi azumi ba ya za a gayyace shi buɗe baki buɗe baki ana yi ga waɗanda aka suka yi azumi ne kirista ai bai azumi ko da ya azumi ai ba azumin ibada ya irin azumin da ake na musulunci ba a musulunci ya halasta in ana zaman lafiya da wanda ba musulmi ba a gayyace shi cin abinci amma warewa a ce shi buɗe baki to ai shi bai yi azumi ba akwai mutane da suke da bukata a gayyace su buɗe baki suna da yawa irin waɗannan abubuwa da ake wani zubin na siyasa a gayyaci wasu keɓantattun mutane ba daidai ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shabbu ta'ami ta'amul walimati yud'a ilaiha al-aghniya wa yutraku al-fuqara wal masakin mafi sharrin abinci shine abincin walimar da za a gayyaci mabu abin nan masu wadata a kyala talakawa shi a gayyaci manya-manyan mutane walima a gayyace su cin abinci a haɗa musu nau'ukan abinci sun kai kala ashirin kila akan tebur kowa ya sabin ɗin kansa mafi yawancin su da an hana masu cin abincin ai likita ya ce musu kasu ci ga talaka waɗanda suke da bukata su ba su da doka komai su ci cikin su kamar lahira yake sai a gayyata su cikin su kamar lahira yake duk abin da ya tafi bai dawo ba to su ake bukatar a gayyata sai ka samu lada wannan ladan da annabi sama ya tanada ga mutumin da ya buɗe bakin wani ne azumi to zai tabbata ne fa idan an yi dan Allah kuma a kira a gayyaci wanda yake da bukata talakawa suna nan birjik a gari wallahi ko kunu wani zubin aka kama masallaci in ka ga yadda mutane suke neman a basu shi hankalin kai tashi akwai tashin hankalin kana kallon irin wannan to shi a ce ga wasu can kuma su masu wadata ne sun shirya buɗe baki su kuma sun gayyaci yan uwansu irinsu wanda ba su da bukatar irin wannan a gidan shi ma an dafa mishi abinci kala kala to ne kuma sai ka gayyace shi ka gayyaci talakawa su zo su sa maka albarka su maka addu'a shikenan sai Allah ya maka albarka cikin talakawan nan akwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta su rubba ash'asa aghbara zi samrayn law aqsama ala Allah la abarrahu akwai mutumin da da zai rantse da Allah ana tsakiyar rani ya ce wallahi yau sai an yi ruwa Allah madaukakin sarki ba zai kunyata shi ba sai ya ruwa saboda matsayinsa a wajensa sannan ba wata alama yake da ita ta ɗaukaka ba in ka ganki sai ka rena shi to irin waɗannan yana da kyau a kula da su Allah ya gafarta malam tambaya ta a nan wasu mutane guda biyu suka yi faɗan faɗa ɗaya ya ɗauko wuka ɗaya ya ɗauko kebur sai mai wukar ya kashe mai kebur shin to malam ne makomarsu a wurin ubangiji dukkaninsu 'yan wuta ne da nafsin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا اقتتل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مسلمي قدابيو سقف استنشدوا ننصد مكامي نعم أن سمي يأتي بسيفيهما هذا ما كفى سراشي لقوة إغم مكامي وان ذي يكسن متر suka fuskanci junansu ɗaya ya fito da makami ɗaya ya fito da makami sai ɗaya ya kashe ɗaya dukkanin su yan wuta ne sahabbai sai abin ya musu girma a kwakwalwarsu suka ce to ya ma'aikin Allah mun dai gane hukuncin wanda ya kisa tabbas abin da ya aikata zunubi ne babba to shi kuma wanda aka kashe fa sai mun su ce ai shi ma burinsa da ya samu dama kashe dan uwan nashi zai yi so daga dukkanin su wuta za su tafi so daga haramun ne musulmi musulmai su rika daga makamai a tsakanin junansu babu babu kyau wannan matuka sosai kai ka fito da makami ma ga musulmai haramun ne kawai haka nan ka zo ka rike makami kana yawo da shi to da haka babu kyau don Allah malam ina so ka yi faɗakarwa akan matasa akan sallar asham za su dinga karatu su tsawaita sosai har idan aka kama ka ji wasu in aka gama ka ji wasu suna tsaki saboda tsawaitawar ta yi yawa to in an bigi jaki a digitai a digitaiki wasu ba ba tsawaitawar ake ba amma yanayinmu ne ya kai ga haka na rauni mutum za ka gan shi ya iya zuwa wajen abin da yake ba na halas ba ma kila ko kuma na halas ne amma dai abin da bata zai iya zama ma bata lokaci ne ba da wani amfani ko kuma Allah kalli dai bai kai sallar muhimmanci ba ya iya tsayuwa ya dade a cikin wannan lokacin daidai yadda ake kulla tafsirai a daidai wannan lokacin bayan sallar la'asar wasu suna can wai suna ramadan cup suna ramadan cup shi an ce tun kafin la'asar suke fara share wuri suna shirye-shirye har a kai kusan shan ruwa kuma ba su gaji ba amma kuma aka zo tarawih haka zaka gansu su ta ihu a layi ba za su fito a yi sallah da su ba wannan ba karamin asara ba karamin asara ba ce a rayuwa to a gefe guda su kuma alaran momi masu jan sallah to su kuma su tausaya ma al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa ayyukum amman nasa falyukhaffif duk wanda zai jawo mutane sallah to ya takaita fa inna min wara'ihi as-saghira wal kabira wa dal haja a wata riwaya was shaqima wa dal haja duk wanda zai ja sallah to ya rika takaitawa domin a bayansa akwai yara ƙanana waɗanda ba za su iya juriyar daɗewa ba akwai dattijo a ciki dattawa akwai waɗanda ba su da lafiya akwai mabukata wani yana da ciwon shuga baya iya rike bawali wani yana da ciwon mafitsara baya iya rike bawali in ka rike shi da yawa sai ka matsa masa ya zama ba zai iya tsayuwa ba amma daidai gwagwado yanzu misali a ce a karanta rabin shafi a din raka'a ko kuma shafi ɗaiɗai kaga ai ba a takura ba kila wata ran ai rabin izifi ga baki dai an gama sallar ko kuma kila in an yawaita ai izifi guda kaga shafuffuka goma kenan shi kenan wannan ba a tsawaita ba amma irin yadda wasu suke son a yi kawai a zo kullum a fago daga alamtara kaifa a kai nasi to wannan kuma ba daidai ba ne alamtara kaifa raka'a ta farko li'ilafi raka'a ta biyu har zuwa dai a kai ƙarshe ko kuma wanda suka fi su kuskure su kuma su ne masu aya ɗaiɗai kawai liman sai ya zo sun manazar Allahu akbar sun ma'aba raka'a ta biyu sun ma'abasa wa basar raka'a ta biyu kaga ba daidai ba ne wannan wannan wasa da addini a yi daidai abin da yake matsakaici fatawassatu fil halatayn wa ansifu fa sharru fit taqyid wal itlaq abinda ake bukata a tsaya tsakiya kada a tsawaita a cutar da mutane sannan ka a takaita kuma ya zama wasa Allah madaukakin sarki ya ganar da mu Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya mana gamdakatar a cikin rayuwa Allah ramma za mu tashi aya ta 88 insha Allah ta'ala وقالوا قلوبنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى ya ci gaba da mana bayani a game da waɗannan miyagun bayi wato banu Isra'il Yahudawa da kuma irin yadda suka riƙa rena annabawan Allah da yadda suka riƙa yi ma Allah maɗaukacin sarki rashin kunya da kuma girman kai da suka riƙa yi a game da gaskiya ba za su bi gaskiya ba an faɗa mana jiya cewa bayan annabi Musa alaihi salam Allah ya aiko annabawa da yawa da manzanni daga cikinsu har da annabi Isa alaihi salam amma ba su ba su bi su ba wasu su karyata wasu kuma su kashe ba haka suka rike yi to sai Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da bamu bayani a game da waɗannan sufofi na Yahudawa marasa kyau sai ya ce wa qalu qulubuna gulf Yahudawa in an musu wa'azi in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi sai su ce qulubuna gulf ai mu zukatan mu a kulle suke bal la'anahumullahu bi kufrihim Allah ya ce a'a ba kulla zukatansu aka yi ba a'a Allah dai ya tsine musu ne bi kufrihim sakamakon kafircin da suka yi fa qalilan ma yu'minun kadan ne daga cikin su ake samun masu imani qura'u duka abin na alqira'at mutawatira sun karanta da yi malamun sukuni wa qalu qulubuna gulfun gulf lamun ai mata sukuni amma an samu wasu kira'o'i shaddai wanda ba su cika sharuɗoɗin ƙira'at da malamai suke suka karɓe su da hannu bibbi ba an ruwaito daga imam al-hasan al-basri rahmatullahi alaihi da wasu daga cikin malamai magabata su suna karantawa da yi malamun bamma sai su ce wa qalu qulubuna guluf amma dai ƙira'a ce shadda الإمام فخر الدين الرازي رحمة الله عليه أشن تفسير مفاتيح الغيب يكي شيوا وأما الغلف ففيه ثلاثة أوجه أما كم كلمة الغلف da Allah madaukakin sarki ya ce wa qalu qulubuna gulf yahudawa da suka ce zukatan mu a kulle suke to an samu fassarori guda uku daga malamai a game da me ake nufi da gulfun ahaduha fuska ta farko ta fassara annahu jam'u aghlaf suka ce jam'i ne na aghlaf aghlaf kwara daya jam'i kuma sai ya zama gulfun kamar yadda kake cewa ahmar sai ka ce humrun kamar yadda kake cewa akhbar sai ka ce khudrun duk babun su daya to me ake nufi da wannan wala aghlafu huwa fi ghilasi idan aka ce abu aghlaf shine abin da ya kasance a cikin murfi aka kulle shi da murfi shi yasa ake ce ma wanda ba a mishi kaciya ba ake ce mishi aghlaf malaman mu na fiqhu idan suna tattaunawa akan waye zai zama liman to sai su kawo a cikin waɗanda suke kawo maganganu a game da su akwai sai su ce al-aghlaf mutumin da ba a masa kaciya ba wato ba a cire masa lobarsa ba to kaga ai fata dama masu kaciya suke cirewa wata fata ce a sama ko ita ce suke tattara ta sai su yanke ta to wannan wannan fatar gilas ce wato rifi aw qulubuna mughshatun bi aghtiyatin mani'atin min wusuli athari da'watika ilaiha abinda yahudawa suke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya musu wa'azi sai su ce kai muhammadu mu zukatan mu a kulle suke mun sa musu makulli a rufe suke mun sa musu hijabi mun sa musu niqabi mun kulle su da makulli so da ka abin da kake faɗa mana na da'awarka ba zai iya kaiwa zuwa ga zukatan mu ba so da kana ɓata lokacin kai kaga wannan ba ƙaramin mummunar kalma ba ce ka ce ma annabin Allah haka yau ko da wani malami ne yake maka wa'azi sai ka ce ka yi ka gama mun gaya abubakar goma haka yi ya gama shine yin wannan wato malam abubakar goma shine shugaban masu wa'azi so da ka duk wani wanda zai yi wa'azi sai a ce ko kai ne shi to ka yi ka gama to shine yahudawa idan annabi sallallahu alaihi wasallam su wa'azi sai ce qulubuna gulfu ai mu zukatan ba kulle suke so da haka mu ba ma jin abin da kake faɗi ba yadda za a yi wannan wa'azin naka shiga zukatan mu zukatan da suke a kulle mu mun fama zukatan mu kamar yadda ake fama kwada ke fama kwado a abin na akwati so da ka zukatan ba a cikin wasu akwatina suke ba za mu taba fahimtar abin da kake faɗa mana ba wannan ma'ana ta farko kenan ta gulf وثانيها معنى تبيو تا كلمة غلف إن جي فخر الدين الرازي روى الأصم عن بعضهم wani malami da ake ce masa al'asammu ya ruwaito daga wasu daga cikin malamai suna cewa ne anna qulubahum gulfun bil ilmi wa mamlu'atun bil hikmati fala hajata ma'a hadihim ila shar'i muhammadin alayhi salam ita ma wannan magana bata girza munin ta farko ba abin da suke cewa shine suna cewa anna qulubahum gulfun bil ilmi suna cewa kai mu ne zai zai faɗa mana mu da zukatan mu suke cike da ilimi wa mamnu'atun bil hikmati kuma zukatan mu suke suke da hikima fala hajata ma'a hadihim ila shar'i muhammadin alaihi salam suna cewa zukatan mu ba su da bukatar wani abin da muhammad zai faɗa mana na shari'arsa mu da nake masana malamai ne zai faɗa mana wanda ba mu sani ba ƴaƴan malamai jikocin malamai jikocin annabawa so da haka mu ba abin da zai faɗa mana to sun fassara gulf da wannan cewa zukatanmu ba a kulle suke ba amma cike suke abin da yake cike me za a ƙara mishi kaga ba abin da za a ƙara mishi kwalba ce aka cika ta da ruwa ko kuma bokiti aka cika shi da ruwa ya cika fam to me za ka zuba in ka zuba ina zai in ka zuba me zai yi a ƙasa zai je to sai su ce ma manzan sama saboda izgili sai su ce kai me za ka faɗa mana me za ka faɗa mana mu zukatan mu cike suke da ilimi so da ka ba mu bukatar wani abu naka na da ka zo da shi wai daga ubangijinka kaga wannan kalma ita ma ta munana in an fassara gulfun a haka ita ma bata gaza munin waccan ma'anar ta farko ba so daga waɗannan miyagun bayi Allah ya raba mu da su wa salisuha فخر الدين الرازي رحمة الله عليه يتشي معناته أكد ما لم يسك فدم غلف أي غلف أي كالغلاف الخالي لا شيء فيه مما يدل على صحة قولك أي سنة شيء وزوج يوم مكوي شارعياتي so da ka duk abin da kake faɗa mana mu ba mu da wani abin da za mu iya ma tabbatar da cewa magana ka ta gaskiya ce ka yi ka gama wai wata ce 'ya'yanta duk ba shi da uba ita ce ake ce mata uwar shegu aka zo ana ta zagin ana cewa ai me kaza ai me kaza ai kaza sun yi kaza shegu sun yi kaza shegu sun ƴaƴan da ba su da uba sun yi kaza tana ji shine sai ta haka ta juya baya shine bahaushe yake cewa yayi kunnan uwar shegu to to zukatan mu sun yi kunnan uwar shegu a game da maganar da kake faɗa mana ba mu da wani abin da za mu iya gaskata daga gare ka duk kai ka gama maganganun ka ƙarya ne kaga waɗannan miyagun maganganu sun munana a faɗan ma annabin Allah ba kuma kowane annabi ba ma kafirce ma kowane annabi ƙwara ɗaya to ba ƙaramin musiba ba ce kafirci ne to balle annabin ƙarshe wanda Allah ta'ala ya zaɓe shi ya ƙaddara shiriya al'umma a abinsa duk wanda bai ba annabi sallallahu alaihi wasallam to ɓatacce ne to waɗannan yahudawan abin da suka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam kenan duka fassarorin nan guda uku ba wacce ba za ta ɗauka ba a matsayin wa qalu qulubuna gulfu ko ka fassara a matsayin cewa suna nufin zukatansu a kulle suke ko ka fassara a matsayin cewa zukatansu cike suke da ilimi ba su bukata a ƙara musu wani ilimi ko ka fassara a matsayin cewa su zukatansu ba su da lokacin da za su iya ɗaukar abin da annabi sama yake faɗi saboda zukatan nasu a share suke kamar misali ne dutse fa can sama sai ka rika zuba mashi ruwa in ka zuba mashi ruwa ina ruwan ina zai je ƙasa kaga a share ki kenan shine qulubuna khaliyatun zukatan mu ba komai saboda haka kamar dutse suke kawai kamar falalan dutse suke mai laushi in an zubo ruwa sai dai yayi ƙasa kawai kassaili haqqun bil makanil ali ruwan ruwa ai mai gudana ba zai iya taba hawa sama ba to haka zukatan su shi zukatan yan adam waɗannan sun ɗaya daga cikin hanyoyin da qur'ani ya nuna mana kenan abin da ke samun zukata an ya kunal qalbu aglata ai fi qilatin zuciya ta zama a kulle qur'ani ya faɗa mana akwai wasu cututtuka ko kuma wasu nau'ukan damuwa da ake jarraba zuciya ɗan adam da su daga ciki akwai alhasmu Allah madaukakin sarki yakan sa ma zuciya hatimi ai mun san hatimi stamp stamp shine abu na ƙarshe duk da mafi yawanci yanzu ba a cika rubuta wasiƙa ba ko wanda suke da suke rubuta wasiƙa da akai gidan waya sun san me stampi ai hatimi in aka rubuta wasiƙa sai a ɗauko wata yar takarda haka mai danko shi ya zama an buga ma wannan envelope din shi kenan ba wanda ya ce buɗe wannan wasiƙar sai mai ita to shi ne hatami to wasu zukata Allah madaukakin sarki na musu hatami ya sa musu khatmun a sa musu hatami a kulle su a ramba قضام ختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم زكاة ونزب سكن باجلاتي أكي سامس بختم أكي مس أكن سامس خاتمي Allah madaukakin sarki yana ba mu labari a game da kafirai yace khatamallahu ala qulubihim Allah madaukakin sarki ya buga sitamfi ya buga hatami a zukatansu an kulla zukatansu kamar yadda ake sa ma wasiƙa hatami an riga an rubuta ta an sa ta a cikin ambulan shikenan aka sa ta a cikin ambulan shikenan sai a ɗauko wannan hatamin a buga to haka Allah yake musu zukata khatamallahu ala qulubihim Allah madaukakin sarki ya buga ma zukatan su khatami wa ala sam'ihim haka nan kunnuwan su ma an sa musu khatami wa ala absarihim gishawatun sannan a idanuwan su kuma akwai yana ba za su ga gaskiya su yi aiki da ita ba to wannan lafazin na alkhatmu malamai suka ce ya kama da lafazin aghlaf din ko gilas din yadda ake aka yahudawa suka ce zukatansu a kulle suke to Allah madaukakin sarki yakan sa wasu zuciyoyin su zama haka su zama katami aka buga musu sannan al-imam rajib al-asfahani rahmatullahi alaihi yana fassara me khatamin nan a cikin mufradatu al-fadhi al-quran nasa yake cewa isharatun ila ma ajra Allah bihi al-adata wannan da aka ce khatama Allah ala qulubihim ishara ce nuni ne zuwa ga yadda Allah maɗaukacin sarki yake gudanar da al'adarsa annal insana idza tanaha fi i'tiqadin batil idan mutum ya kai matuƙa a wata aƙida mummuna aw irtikabi mahzurin ko kuma aikata wani abin da Allah ya haramta wala yakunu minhu talaffutun biwajhin ila alhaqq sai ya zama zuciyar shi an rufe ta da hacimi ba zai taɓa waiguwa ya kalli gaskiya ba haka zukata suke kaiwa in zinibi ya ma zuciya katutu to ba inda za ka kawai da wannan zuciyar ta bai gaskiya ko ta fara bin gaskiya wata rana sai ta koma zuwa ga batanta ba za ta iya bi ba yurisuhu zalika hay'atan tumarrinuhu ala istihsan al-ma'asi sai ya kasance wannan ya gadan masa da kawai shi duk abin zinubi ma sai ya ji shi yake jin daɗi akwai matakin da ɗan adam yake kaiwa in bai saba ma Allah ba baya jin daɗi yanzu mutumin da aka jarrabe shi da shaye-shaye shan miyagun kwayoyi ko shan wiwi ko shan giya ko shan taba sigari sai ce maka wallahi duk ranar da bai sha ba to sai ji bai jin daɗi zai ji kawai bai da lafiya ne lafiyarsa ita ce ya je ya aikata wannan saban Allah da ya saba kaga khatamallahu ala qulubihim kenan an sa khatimi al'ada Allah ta gudana akan sai zama dadin rayuwarsa shine saba ma Allah in bai saba ma Allah ba baya jin daɗi kamar yadda kuma idan Allah ya taimaki mutum bawan Allah ne shi kaga da yau za a ce dan yi zazzabi bai iya tarawihi ba to zai diga baki ɗaya duniyar nan ta masa kunci amma wani yana nan kasan banza baya jin komai a ransa wallahi bai jin komai ko a jikin shi bai ji yanzu wani tun da aka fara azumin nan bai maka tarawihi raka'a ɗaya ba ko zai jin wani abu a zuciyar shi kuma lokacin bata shi kawai yake a banza wajen ya jama kansa bala'i abinda zai halakar da rayuwarsa ba zai ji daɗin duniya ba to kaga khatama Allahu ala qulubihim kenan shine sai ya ce Ar-Rajib al-Asfahani sai ya ce wa ka'annama yuqtamu bidhalika ala qalbihi kaman an buga ma zuciyar shi hatimi irin yadda ake buga ma ambulan na wasiƙa a kulla zuciya duk abin da zai zo na gaskiya sai dai baya da ya zo bakin zuciyar makin Yahuda ya shiga sai dai koma baya ba zai iya shiga ba ba yi da kofa to shine khatama Allahu ala qulubihim daidai yake da yadda Yahudawa suka ce wa qalu qulubuna gulf suka ce zukatanmu a kulle suke sannan kalma ta biyu da ta yi kama da kalma aghlaf ko kuma gilaf ita ce abbabu abbabu shi ma shi ne a buga abu yadda ake buga kuɗi kuɗin ƙarfi to shi ne suke ce mishi babu ai shi yasa sai kaji suna cewa طبع الله كي طبع الملك الفضة هو طبع الملك الذهب هو طبع الملك الدنانير هو طبع الملك الدراهم wato sarki ya sa an buga kuɗi an buga kuɗi an ɗauki ƙarfen zinariya ko ƙarfen azurfa an je an sa shi a wuta an buga to shine kaga tsabu'un kenan shi ma ƙur'ani ya zo da shi Allah madaukakin sarki yace zalika bi annahum amanu thumma kafaru ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فطبع على قلوبهم فهم لا يؤمنون وهم لا يفقهون فهم لا يفقهون Allah ta'ala yana bayani a game da munafikai shi ce zalika bi annahum amanu dalilin da yasa wannan bala'o'in ya fa suka faru da su na lalacewa zalika bi annahum amanu saboda da sun yi imani ne summa kafaru sai suka kafirce ma Allah fatubi'a ala qulubihim shi aka buga a zuciyarsu yadda ake buga kuɗi aka buga aka manna zuciya ta zama ba za ta karɓi gaskiya ba fahum la yafqahu shi yasa ba za ta taɓa fahimta ba kaga at-tab'u kenan mun samu kalmomi guda uku ga gilafun ga khatmun ga tab'u dukkanin su waɗannan kalmomi ne da suke nuna yadda Allah madaukakin sarki yake jarraba zukata ya kulle su su zama ba za su iya karban gaskiya ba shi yasa a wani wajen Allah madaukakin yake kadhalika yatba'u Allahu ala qulubi على على قلوب الذين لا يعلمون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون haka nan ne Allah yake buga zukatan waɗanda suka kasance ba su da ilimi wanda suka ki tashi su koyi ilimin addini to shi Allah madaukaki sarki sai ya kulla zuciyarsu da abin da zaka faɗa musu na gaskiya ba za su ji ba shi yasa hanyar da za ka bi ka samu shiriya ya kai dan uwa ita ce hanya ta neman ilimi da zaran mutum yana bin hanyar ilimi to ko me yake yi ana masa fatan da izinin Allah Allah zai sha ya bari amma idan mutum ya sha makance kansa tsakaninsa da ilimin addini to shikenan ya dauki hanya halaka ba san inda zai je ba shi dai an je lahira a ga inda zai tafi ya shiga wuta Allah ya tsare kalma ta uku wadda ta daidai da zilaf ita ma ta zo ita ce alkinan ko alkinnu ƙur'ani bai zo da mufradinsa ba a babin zuciya sai dai ya zo da shi a jam'i a kinna a kinna abin da aka kulle asalin kinnu shine gida kinnun in an ce kinnun gida asalin kalmar kanana kafin da nunun guda biyu to na nufin duk abin da ya zama ya kulle ka abin da ya kulle ka shi yasa ake ce ma ake ce ma ake ce ma gida cinnun qur'ani ya zo da shi aknana sannan ake ce ma matar ɗanka ai baka son kullum ku ta ganin juna ko kunyar ta kake ji ita ma tana jin kunyar ta sai yasa ake ce mata kinnatun sannan kube da ake sa da ake sa abin nan da ake sa kibau shi yasa ake ce musu kinana saboda suna kulle su ai ko eh wannan alhariri a cikin mukamarsa yake ya lissafa wasu abubuwa جاء الشتاء وعندي من حوائجه سبع إذا القطع عن حاجاتنا حبسا كن وكيس وكانون وكأس طلا بعد الكبار وكأس وكس نعم وكشا قال يا فدي كن to Allah madaukaki saki yakan sa ma wasu zukata gidaje sai a kulle su a cikin gidaje shine Allah madaukaki saki ya ce waja'alna ala qulubihim akinnatan وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا Allah ya ce wa ja'alna ala qulubihim akinnatan muka sanya a gidajen muka sanya a zukatansu kamar mun kulla zukatan a cikin gidaje misali sai a ce akwai uwaɗaka uwaɗakan kuma akwai wardrobe sai a ɗauke sai a sa mutum a cikin wardrobe ɗin a kulle shi sannan uwaɗakan na da makul na da ƙofa sai a kulle sannan a kulle falo sannan a zo a kulle ƙofar gida ƙofar gidan ƙila ƙofofi uku ne da a kulle su kaga wannan wa zai san bala'in da ya shiga duk ihun da zai wa zai ji shi yana can an kulle shi ba cin durowa durowar da ake sa kaya sannan aka kulle ɗakin banan sannan aka kulle ɗakin falon da ya haɗa ɗakin da ta nan za a shiga a shiga ɗakin kwanan sannan ƙofofin shiga gida da aka kulle to kaga a kinna ce Allah ya kulle zukatansu shine shine wannan Ar-Rajibul Asfahani ya fassara sai ya ce ma'anahu fi ghita'in Allah ya sanya ma zukatansu wani rufi an an tufahima aw an tufahama ma turiduhu an tufahima ma turiduhu alaina da ka fahimtar da mu abin da kake zuwa mana da shi ba za mu taɓa fahimta ba da abin da kake faɗa mana ba za mu gane ba wannan ita ce kalma ta uku cikin kalmomin da suka dace da kalmar ghilaf da Allah madaukakin sarki ya faɗi a game da Yahuda akwai wata kalmar ita ma ita ce rai ciwo ne shi ma da yake samun zuciya rainun Allah madaukaki sai ce kallabar rana kallabar rana ala qulubi كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون Allah madaukakin sarki yana ba da labari a game da kafirai ce kallabar rana a'aha hakika ya tsatsa a cikin zuciyarsu ma kanu yaksibun abinda suka kasance suna aikatawa kaga arran shi ma nau'i ne na bala'in da ke shafar zuciya ciwo ne mummuna da ke shafar zuciya arrainu الإمام أبو بكر السجستاني رحمة الله عليه أشكل التافن سنزحة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز يكي شوى أي غلب على قلوبهم كسب الذنوب أي كتزنب يار جايز يسو كما ترين الخمر على عقل السكران kamar yadda giya take yin tsatsa a zuciyar mai maye idan mutum ya sha giya to wannan zuciyar shi giyar za ta rika yi kamar tsatsa ce sai ta rika taso masa sai ta rika taso masa sai ta aikata abubuwan da suka zama na hauka to kaga rainun shi ma nau'i ne na ne rainun shi ma nau'i ne na cuta da ke samun zuciya الإمام الفراء ليدك شما لمن لغة لارسكم ما لمن تفسيري يكي توا كثرة المعاصي والذنوب منهم ذنوبي دسابا ألا شم سيوا فأحاطت بقلوبهم sai suka je wa ya zuciyarsu so daga duk abin da yake na shari'a ba zai iya shiga cikin wannan zuciyar ba fa zalika rainu alaiha to wannan shine tsatsan da ta samu zuciyarsu akwai kalma ta biyar ita ce al-ighfal ko al-ghafala Allah madaukakin sarki ya rabkanar da zuciyar mutum duk abin da zaka faɗa mishi na gaskiya ba zai ji ba Allah madaukakin sarki ce wala tuti man aghfalna qalbahu ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فتردى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه هواه وكان أمره فرطا Allah madaukakin sarki ce wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina kada ka bi wanda ya kasance mun rabkanar da zuciyar shi game da tunamu ba zai taba tunamu ba kaga al-ighfal kenan to waɗannan kalmomin suna ciki akwai kalma ta shida ita ce alkaswa alkaswa zuciya ta ƙeƙashe ta zama ba ta san gaskiya duk abin da za a faɗa mata na gaskiya ta bushe ta bushe ta karmashe ba za ta taɓa karɓan gaskiya ba Allah madaukakin sarki ya ce sun maƙasat ƙulubukun min ba'di zari ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة sannan zukatanku ƙasar suka ƙeƙashe min ba'di zalika bayan waɗancan abubuwan da suka gabata yahuda Allah ke magana da su fa hiya kal hijarati sai zuciyar ta zama kamar alhijara kamar dutse yau ashaddu qaswatan ko kuma ta fi ma duwatsu ta fi dutse ma ƙeƙashewa kaga abin da aka ce ya fi zuci ya fi dutse ƙeƙashewa ya zaka ganshi abin da ya fi zuci ya fi dutse ƙeƙashewa to wani abu ne wannan to kaga duk wannan yana ciki sannan kal abu na ƙarshe na bakwai da yake samun zuciya shine marazo maraz ciwo gabaki daya wanda wannan ciwon yakan kai ma zuciya har ta mutu gabaki daya zuciya tana yin ciwo ta warke wani zubin kuma sai dai ta mutu to akwai maraz Allah madaukakin sarki ya ce fi qulubihim maraz قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا fi qulubihim maradun a cikin zukatansu akwai ciwo malaman tafsiri suka ce ciwon nan shine shakkun wa raibun ko kwanto ya zama da abin da aka faɗa musu ba za su yadda da shi ba Allah ɗaya ne a ce kul huwallahu ahad sai su koma suna shakka a game da wannan suna kokonto kaga raibun wa shakkun kenan to shine fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan sai Allah ya ƙara musu ciwo to waɗannan suna cin abubuwan da suke samar zuciya zuciyar nan yan uwa renanta ake yi duk mutumin da bai renan zuciya shi baya tarbiyyarta baya wanke ta ko da yaushe abin da ke wanke zuciya shine mutum ya rika sauraron gaskiya ya rika sauraron alkur'ani mai girma da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwar magabata al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi yake cewa a cikin saidul khatir na gano cewa zallar karanta hukunce-hukunce ba sa tsarkake zuciyar mutum sai an hada da hadisai da suke bayani akan gudun duniya da hadisan da suke tuna ma mutum lahira su tuna masa mutuwa sannan da kuma karanta tarihin magabata wannan yana ɗaya daga cin abin da ke sa zuciyar mutum ta yi laushi zuciyar shi ta zama ta tsarkaka ta tsaftata ba zai zama zuciyar shi ta bushe ta kekashe ba wannan ciwon na zuciya الإمام القرطبي رحمة الله عليه الإمام القيم عفوا يكي فئي أشكن للتافن إغاثة اللحفاد يكي شيوا وإذا أُرِفَ هذا idan aka gane ashe zuciya na ciwo hatta zama irin ta Yahudawa falqalbu muhtajun ila ma yahfazu alaihi quwwatahu zuciya tana buƙatar abin da zai tsare mata ƙarfinta kullum a matsayinka na musulmi abin da ake buƙata shine kai tanadin me zai ƙara ma zuciyarka ƙarfi me zai ƙara ma zuciyarka imani me zai ƙara ma zuciyarka tabbata ba ja baya ba ba a ganka kana ci baya ba kullum a babi na imani su ake kai kana a ga kana ci gaba wa huwa imanun wa awradu ta'ati abin da ke tsara lafiyar zuciya shine imani wa awradu ta'ati da kuma abubuwan da ka dora ma kanka na yi ma Allah biyayya sallah azumi zakka biyayya ga iyaye yawan karatun alkur'ani halartar majalisin ilimi wannan yana ɗaya daga cikin awradu ta'at abubuwan da za su tsare maka lafiyar zuciyarka waɗancan miyagun abubuwan da aka lissafa suna samun zukata ba za su same ka ba da izinin Allah وإلى حمية عن المؤذي الضار sannan zuciya tana bukata abin da zai tsare ta daga ciwo dama aikin lafiya kala uku ne aiki na farko shine lafiyar da ake da ita a tsare ta aiki na biyu a hana ciwo ya shiga aiki na uku shine ciwon da ya fita a kore shi wake da na hudu wa zai kara mana na hudu su kenan guda uku abinda duk likitan duniyar na aikin da yake kenan ko dai ya tsare maka lafiyarka da kake da ita lafiyarka kalau sai ka ce bari ka je medical check up a duba ka ya ce lafiyarka kalau yanzu dai kawai karin shawarwari abubuwan nan da kake ka ci gaba da yin su motsa jikin nan da kake ka ci gaba da yi gishirin nan da baka ci da yawa ka daina ci sigan nan da baka shan ta da yawa ka ci gaba da haka kaga yanzu nan me ake yi lafiyar ka da kake da ita ita ake son a tsare aiki na biyu ita ce himiya shine himiya himiya sai a ce to kakka yi abin da kuma zai jawo wannan lafiyar taka ka rasa ta sai aiki na uku wata rana sai ka je sai ka ce ai cikin kana ciwo sai ya dauko magani sai ya baka ba aiki na hudu to haka ake ma zuciya waɗannan formulas ɗin guda hudu na lafiya su ake ɗauka kuma ya aiki da su a game da kula da lafiyar zuciya tsara imaninka da kake da shi ta hanyar yawaita ɗa'ar Allah sannan na biyu hana ciwo ya shiga zuciya wa zalika bi jitinabil asami wal ma'asi yadda kuma za ka yi wannan shine ka nisanci saban Allah ma damar kana saba ma Allah to zuciyarka ba za ta yi lafiya ba ba za ka samu nasuwa ba shi yasa duk yadda mutum ya kai ga jin daɗin duniya yana saba ma Allah to ba da natsuwar da ake da ita shi yasa malam ibn taymiya rahmatullahi alaihi yake cewa wallahi mu masu ilimi da aiki da shi shi yake magana kan kansa yace wallahi mukan tsinci kanmu a wani yanayi da 'ya'yan sarakuna da 'ya'yan masu dukiya sun san irin daɗin da muke ji da natsuwar da muke samu yace wallahi lajadaluna alaiha walau bisayfi na tabbatar da dace sun zo sun yake mu koda da makami ne su kwace wannan dadin ai su suka fi son su ji daɗi ko sun fi son sun fi kowa son jin daɗi to masu bin Allah masu da'a ga Allah sukan tsinci kansu a wani yanayi in suka karanta Qur'ani suka yi wani tadabburi suka fitar da wani hukunci a cikin Qur'ani suna jin wani sanyi a zuciyarsu daɗin da 'ya'yan sarakuna da su kansu sarakunan ba sa da shi to kaga tsare lafiyar da kake da ita wa anwa'il mukhalafati da kuma nisanta duk abin da ya zama saban Allah ne ka nisance shi wa ila istifraghihi min kulli maddatin fasidatin ta'ridu lahu sannan kuma ka kore ma zuciya dukkan wani ciwo ko wani sinadari da zai iya shigar sa ya bata shi kaga aiki na uku kenan wa dalika bitawbatin nasuha in haka aikata saban to ka tuba tuba shine maganin da kake sha idan ka samu ciwon zunubi at-tawbatun nasuh ko tana tana da yana da sharuɗa guda nawa yana da sharuɗa alal aqall guda biyar zuwa shida malamai suka ce an ce at-tawbatun nasuh shine wanda ya cika waɗannan sharuɗa istighfarun bil lisan iqla'un bil abdan niyyatu tarki al-aud bil janah mufaraqatu sayyi'il khillal sannan kuma hajru amkinatil isyan abu na farko shine istighfarun bil lisan idan mutum ya saba ma Allah idan yana son ya tsaftataccen tuba shine istighfari da baki kai kawai ta istighfari shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace a rana yakan yi istighfari fiye da ɗari a rana bai fa da zunubi amma kuma kullum sai istighfari fiye da ɗari to na kai da ni na biyu إقلاع بالعبدان إقلاع بالعبدان saban da ake yi gabar da take yin saban to ta dena saban da ake da baki a dena yin sa al-Imam al-Ghazali a cikin littafin sa Ihya Ulumuddin ya kawo cututtukan harshe guda 20 to ka nisance su gaboɗi saban da ake da hannu ka nisance shi saban da ake da ido ka nisance shi na kunne ka nisance shi na kaba na gaba na kafa ka nisance shi to kaga iqla'un bil abdan kenan sannan niyyatu tarki al-aud bil janan a ji a zuciya cewa ba za a sake koma mazunubin ba shine mai al-akhdari rahmatullahi alaihi yake cewa wannan niyyatu Allah ya'uda ila dhanbi mutum ya niyya cewa ba zai sake koma ma wani zunubi ba sannan shi na hudu mufaraqatu sayyi'il khillal abokanan da ake saban Allah da su a daina haduwa da su ma damar kana saba ma Allah kuma kana haduwa da waɗanda kake saba ma Allah tare da su to ba za ka tuba ba ko ka tuba sai ka koma ko ka tuba sai ka koma tunda kana tare da su amma idan kai baran baran da su su kai can kai ma kai can to shi kenan ka kubuta sannan sannan hajru amkinatul isya duk wanda ka san saban Allah ake yi ta kaje kilomitoci da yawa daga inda kake zuwa inda za a saba ma Allah kakka je waɗannan kilomitocin in kai wannan kai a tabbatin da su to sai zuciyarka ta zauna lafiya sai zuciyarka kullum ta rika samun ɗaukaka tana ƙara tsarki tana ƙara ƙyalli fahimtar ka game da addini sai ta riƙa ƙaruwa sai ta riƙa ƙaruwa fahimtar ka game da rayuwa sai ta riƙa ƙaruwa duk abin da za ka yi in ka buɗe baki za ka yi magana to ba za a ji komai ba sai hikima saboda ne saboda yanzu Allah ta'ala ya tsarkake maka zuciyarka wa maraduhu huwa nau'u fasadin yahsulu lahu ciwon zuciya wani nau'i ne na lalacewa da ke haifar zuciya yasudu bihi tasawwuruhu lil haqq sai ya zama yadda zuciyar take suranta gaskiya ta lalace wa iradatuhu lahu sannan yadda zuciya za ta zama tana buƙatar gaskiya sai ta lalace kwata kwata ba za ta rika buƙatar gaskiya ba mai faɗa mata ma ba ta san ta gan shi balle har ta haɗu da shi amma wanda zai faɗa mata ƙarya ya mata ƙarya ya faɗan mata abin da ba haka yake ba to kullum shi take me yasa miyagun shugabanni ba sa san malamai na Allah su kusance su sun fi son waɗanda za su zo sai su kalli rigan nan ta wa fara sai kawai su ce ranka ya daɗe wannan riga ta ka ai baka ce baka abu shi kuma dama sun san bakan yake so ta ce kware shi ce shi ai baka ce shi ne ta ce ai duk wanda bai ga baka ba ce ai mahaukaci ne alhali farar riga ya saba to kaga wannan kenan ya faɗi abin da ba haka yake ba shi kenan su ce haka ne to zuciya ta lalace kenan ba za ta so gaskiya ba kuma abin ta kai ce talaka ya zama mai yin wannan abin ya same shi mutumin da yake talaka fitik wanda ake tsammanin ya ki karɓar gaskiya shine wanda yake da dukiya saboda dukiyarsa za ta iya rudarsa da wanda yake da mulki saboda mulkinsa za ta zai iya rudarsa amma talaka ai shine ya kamata ya zama abokin gaskiya gaskiya kuma ta zama kawarsa kullum su zama tare take to kaga wannan kenan fala yaga alhaqqa haqqan wanda zuciyar shi ta lalace ba zai iya kallon gaskiya a matsayin gaskiya ba aw yarahu ala khilafi ma huwa alayhi ko kuma ya ganin gaskiya ai ita ce ba gaskiyar ba ko ya ki ganin ta fata fata ko kuma ya ganta amma sai zuciyar shi ta rika ce maka ai ba sai rika ce masa ai ba ita bace gaskiya to da zuciyar ta lalace kaman yadda dai baki idan ba a da lafiya sai mutum ya sha ruwa me zaki sai ya ce ai daci yake da shi ka gani ko kad yunkiru al-famu ta'ma al-ma'i min shaqabi kenan kad tunkiru al-aynu daw ash-shams min rabadi wa yunkiru al-famu ta'ma al-ma'i min shaqabi haka mutanabbi yace ido zai iya zama ya ce ai ba haske saboda me min ramadin saboda dundumi dundumi ya kama ido shikenan sai ya ga rana ta fito sai ce ai bai ganta ba wa yunkiru al-famu ta'ma al-ma'i min shaqabi shi kuma baki sai ya iya cewa ruwa bai da zaki ko ruwan abu mai zaki bai da zaki saboda bai da lafiya to haka zuciyar nan take ciwo dole mutum ya zama ya tanajin abin da zai sa zuciyar nan ta saka ta zama irin ta yahudawa har ya ce na gul ce zuciyarsu a kulle take aw yankusa idrakuhu ko kuma ya kasance yadda zai riskar gaskiya ya zama ya raunana a gare shi ya kasa wa tafsuda bihi iradatuhu lahu sai ya zama nufinsa da gaskiya ta lala ya lalace fa yubghidu al nafi'a sai ya zama duk gaskiya mai amfani baya san ta aw yuhibbu al-batil ad-darra ko kuma ya zama duk abin da zai cutar da shi shi yake so kuma ka kalla ka gini me cutarwa ta gaskiya ita ce abin da zai sa maka halaka ta har abada abin da ba za ka shiri ba ka ka shiga wuta ba bala'in da ya wuce wannan in a duniya ne da sauki to haka malam ibn qayyim dai a cikin wannan littafin nasa ighathatul lahfan ya ci gaba da bayani akan zuciya da yadda take rashin lafiya da yadda ma take mutuwa murs ko yadda ciwon da zai kama ta ebola ne kaga ba a tsammanin maganin sa ko kuma kanjamau ne hiv ya zama aids shi ce kaga sai dai Allah ce da ko kuma ciwon suga chronic kaga sai dai Allah to zuciya tana samun kanta a cikin irin wannan yanayin al-Imam Ahmad ya ruwaito hadisi da shi da al-Imam At-Tabarani al-Imam Ahmad a cikin musnadin sa al-Imam At-Tabarani a cikin al-Mujam as-Saghir dukkanin su hadisi marfu'i suka daga shi zuwa ga Annabi sallama kuma riwayar sagiduna Abu Sa'id al-Khudri sannan al-Imam Ibn Abi Shayba a cikin littafin sa al-Iman da shi da al-Imam Abu Nu'ayn al-Asfahani a cikin littafin sa Hillatul Awliya'i wa Tabaqatul Afsiya'i su kuma sun ruwaito shi a matsayin mawqufi wato wato maganar sahabi Hudayfa ibn al-Yamani radiyallahu anhu mala albani rahmatullahi alaihi a cikin taliqin da ya ma al-iman yace mawqufin ya inganta amma marfu'in akwai maganganu a kansa amma a Sheikh Ahmad Muhammad Shakir yace hatta marfu'in ma ya inganta a cikin taliqin sa da ya ma musnad al-Imam Ahmad yake cewa al-qulubu arba'atu zukata guda hudu ne in ce lokaci yayi ko to sai mu tsaya anan sai mu tashi a kan zukatan insha Allah ta'ala wannan maganar ta shagiduna hudaifa ko kuma maganar annabi sallallahu alaihi wasallam alaƙar su da qulubuna gulfu kaji yadda zuciya take lalacewa sannan waɗannan zukatan da za a kasa maka gida hudu kaji kai zuciyarka wace ce sai kai makanka hisabi ni ma amma kaina hisabi Allah madaukakin sarki ya shiryatar da mu Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in
sannan kuma ga wannan wani soji ne ya aiko to Allah ya saka mu da Allah ya da wata mai samu kuma sa shi du'a ya yi da shi ya san gona north east din nan na'am an tura shi da Allah ya shi da tura to da Qur'an da kuma shaidi to to assalamu alaikum abin da ake fada min a nan sakataren masallaci malam idris yana fada min wani soja ne ya kama masallaci eh, qur'anai kwafi mushafi guda goma sha biyar ko ba na masallaci bane yawwa na masallaci kwafi na mushafi guda goma sha biyar ya ce don allah yan uwa su taya shi addu'a yana ɗaya daga cikin sojojinmu da aka tura su can arewa maso gabas suna cin masu yaƙi da wannan ta'addancin da ake yi Allah ya taimake su Allah ya karfafi zukatansu Allah kuma ya dora su akan magabta wannan koda bai kawo Qur'ani ba wajibi ne musulmi ya wannan addu'ar da yake zaune a wannan ƙasa mu da muke rayuwa a wannan yankin eh, nan bangaren eh, abin nan arewa maso yamma ko Eh, arewa maso yamma to mu ba mu san ab- mafi yawanci ba mu ga abin da ke faruwa ba wani dan uwa ya taɓa ban labari shekarun baya can kafin a fara yakin na gaske da waɗannan mutanen kafin a fara yaƙar su kai babban ma'aikaci ne na gwamnati yake ban labari ya ce sun taɓa gudun kilomitoci da sun fi talatin a ƙasa motar shi mai tsada dan ƙarerriyar mota amma haka ya batta sai bayan wani lokaci can aka zo daga baya aka ɗauko masa to wannan mutanen wannan bangare namu bangare yana cikin damuwa ko da ana yakin ana cin nasara to akwai inda kuma wasu abubuwa ke ballewa kun san yaki shi yaki yakan fara ne a matsayin kamar budurwa kyakkyawa haka amru ibn ma'adi yakri ɗaya daga cikin masu hikima na laraba ya siffanta shi ya ce alharbu awwalu ma takunu fatiyatan tas'a bi zinatiha li kulli jahuli حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينقر لونها وتغيرت نكراء مقروحة للشم والتقبيل yake cewa yaƙi in ya fara yakan fara ne kaman budurwa a wajen matashi sakarai wanda bai san rayuwa ba in ya ga yaƙi ɗan kaɗan to yakan fara ne kaman budurwar yarinya kyakkyawa ta ci kwalliya irin kwalliyar sallah ko ai kowa za ka ganta ranar test test ba wuce ba ka shara ya ce ranar ka nemi aure Eh, ba a gane ta gaske a ranar akwai yajjabu ya ce haske yakin nan ya girmama ya girmama ya girmama kawai wawa ya auro yakin ya kawo shi a matsayin budurwa kyakkyawa kawai ranar da zai yi buɗan kai an yi buɗar kai kawai ana buɗa sai ga ashe wata tsohuwa ce kanta fari fat kama a tafa sannan haƙoranta ga baki ɗaya sun cire babu haƙori ko ƙwara ɗaya ya zauna da ita to kuma ya riga ya biya sadaki ya yi akwati ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba sai tiye ya kashe kuli an yi walima an yi waye an yi waye an yi waye an kashi a matsayin matarsa kaga daga nan sai gudu to haka yaki yake so daga kullum mu riƙa addu'a zaman lafiya a cikin ƙasa ya fi komai ya fi komai hatta addini ba a yin sa sai da zaman lafiya yanzu alhamdulillah ga yanan masallacin nan fal ya cika ga mutane suna sauraron tafsiri zaman lafiya ne ya kawo haka wajajen da suke da tashin hankali wallahi ba su da wannan dama mu gode ma Allah ko wannan kaɗai ni'imar da Allah ita ce ni'imar da Allah kawai ya mana ya waje mu gode masa a wannan yanayin da muke ciki kuma ina jin ba wanda da zai shigo sai da aka mai shafa shafi ko an shafa wani a shafa shi da wannan abar sakana kaga ba shi so da mu gode ma Allah la in shakartum la azidannakum Allah ya ce muku gode zan kara muku ni'imar da na muku so da mu gode ma Allah akan wannan ni'imar Allah ya dada mana su kuma waɗancan yan uwanmu da suke waɗannan yaƙe-yaƙe domin kare mu da kare ƙasa Allah ya karbi zuciyarsu kuma Allah ya kyautata niyyarsu Allah madaukakin suke sa dan Allah madaukakin sarki suke su kuma waɗanda suke ɗaukan makamin dan su yaƙi musulmai su yaƙi ‘yan kasa ma baki ɗaya don har wanda ba musulmi ba ce ka yaƙe shi ba haka dan ba a haka nan kawai ka zo ka sa bam a wani waje Allah madaukakin sarki ya kama hannunsu ya rike ya shiryatar da su ya sa su fahimci cewa abin nan da suke ba daidai ba ne kuskure ne Allah ya ganar da su ya dawo da su bisa turba wacce take ta daidai Allah madaukakin sarki ya shiryatar da mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh